yuridullahu bikumul yusra Allah yana son sauki ne a gare ku wala yuridu bikumul usra baya nuhin tsanani a gare ku walitukmilul idda kuma idan kuka kare kwanakin wannan azumin walitukabbirullaha to ku yi ma Allah kabbara shi yasa da an ga watan shawwal me ake yi a ba shawwal ne bayan ramadan ko yawa da an ga watan shawwal me ake yi kabbarori shine ma'anan walitukmilul iddata أي إذا أكملتم عدة رمضان ورأيتم هلال الشوال فكبروا الله كويت تكبيري ولعلكم تشكرون إذا كنت حكم قد ما الله هذه الآية أصل القائدة الكبرى وأن آية إذا كنت لورا إناني مهل الشاهد كأنا يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر أنا قاني ذكيكو المشقة هي العسر التيسير هو اليسر المشقة تجلب التيسير كينان التيسير سبب ميكي سنة المشقة سبب لليسر نعم ما ليتي هذه الآية أصل القائدة الكبرى وأن آية أسلي تقائدة ميجرمة التي تقوم عليها تكاليف هذه الشريعة ودى أكنت تكاليفو في معنى me yake da suna ibadu na shari'a suke tsayuwa wa hadhihi ka'idatun azimatun wannan kuma ka'ida ce mai girma yubna alaiha furu'un kathira wadda akanta ana ginawa far'o'i masu yawa ma'ana ana hiddo ka'idodi masu yawa وهي إتتي كائدر أن المشقة تجلب التيسير وهي إحدى القواعد الخمس كما تنا ɗaya daga cikin ka'idodi guda biyar allati yubna alaiha alfiqh wadda ake gina fiqhu akanta wa tahtaha min alqawaid kuma a karkashin ta akwai ka'idodi wal furu'i da far'o'i ma la yuhsa kasratan wanda ba a iya kididdige su dan yawan su wal ayatu aslun fi jami'i zalika kuma wannan ayar asali ce a cikin wannan qala suyuti imamu suyuti yace qala al ulama'u yatakharraju ala hadhihi هذه القائدة جميع رخص الشرعي yace yana huta daga wannan ka'idar gaba ɗayan sauƙi na shari'a wa takfifatihi da kuma sausotawarsa wa qala ta'ala shar dalili na biyu Allah madaukakin sarki ya ce amana rasulu bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minun manzo yayi imani da abinda aka sabkar zuwa gare sa da mumunai su ma haka kullun amana billahi dukkanin sun yi imani da Allah wa mala'ikatihi da mala'ikunsa wa kutubi da littafansa wa rusuli da manzanninsa la nufarriqu baina ahadin min rusuli ba ma raba ko dai daga cikin manzanninsa mu fifita wani akan wani ko mu yi imani da wani mu ki imani da wani wa qalu sami'na wa ata'na suka ce kuma mun ji mun yi biyayya ghufranak Allah muna neman gafarar ka rabbana ya ubangiji mu ilaikal masir zuwa gare ka ne makoma la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha Allah baya dora ma rai sai abin da take iyawa laha ma kasabat tana da sakamakon abin da ta aikata na alkhairi wa alaiha maktasabat kuma tana da sakamakon sharrin da ta aikata laha alkhair alaiha ashar rabbana la tu'akhidna in nasina ya ubangijinmu kada ka kama mu da laihin abin da muka manta wa akhtana ko kuma muka yi kuskure a kansa rabbana ya ubangijinmu wala tahmil alaina isran kada ka dora muna ibadu na wahala kama hamaltahu ala alladhina min qablina kama yanda ka dora ma wanda suka gabace mu rabbana ya ubangijinmu wala tuhammilna ma la taqata lana bi kada ka dora muna abin da ba ma iyawa wa'fu anna kai mun afuwa waghfir lana ka gafarta muna warhamna kuma ka jikan mu anta maulana kai ne majibincin mu fansurna ala alqaumil kafirin ka kuma ba mu cin nasara akan kafurai Allah ya ce kuma ya karba an gane da kyau ko da naskin hadisi kenan wannan ka'idar malam yayi fassara Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yace tadammana anna jami'a ma kallafahum bihi amran aw nahyan wannan ayar ta kumshi akan cewa dukkanin abin da Allah ya dora ma'ibadu an gane da kyau ko umarni ne ko hani mutiquna lahu suna iya ma abun nan qadiruna alaihi suna da iko a kansa wa annahu la yukallifuhum ma la yutiquna kuma Allah baya dora musu abun da ba sa iyawa wa fi dhalika raddun sarihun malam yace a cikin wannan akwai raddi karara alaman za'ama khilafa zalika wanda akan waɗanda suka yi ikirarin kishiyar haka akan cewa Allah yana dora ma bayu abinda ba sa iyawa duk abinda Allah ya dora ma bayu malam yace dalilin wannan to suna iyawa ne wa ta'ammala qawluhu wa ta'ammal qawluhu ta'ala kuma kayi lura da fadin Allah madaukaki la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha kaifa tajidu tahtahu kaifa wannan za'ida ce kenan tajidu tahtahu zaka samu a karkashin sa annahum fi sa'atin wa minhatin min takalifihi suna a cikin yalwa da ni'ima ta abubuwan da ya dora musu la dhiqa babu tsanani babu kunci wala haraj sannan babu tsanani wala mashakka duk dai tsananin ne an gane da kyau ko fa innal wus'a yaqtadi dhalika domin me yake da suna al wus'u kin nan da yazo a cikin aya da Allah yace illa wus'a hakin nan an gane da kyau ko yana hukunta haka yana hukunta kasancewar duk ibadun da Allah ya dora mana to muna iyawa ne ya dora muna yace faqadatil ayatu annama kallafahum bihi maqdurun lahum da haka aya sai ta hukumta duk abinda Allah ya dora musu suna iyawa ne min ghairi usrin ba tare da tsanani ba wala dhiqa ba tare da kunci ba wala haraja alaihim kun ba tare da me yake da suna wahala akai ba intaha kalamuhu rahimahullahu ta'ala wa min adillati alqur'ani ala hadhihi alqa'ida aidan yana daga cikin dalili na alkur'ani akan wannan ka'idar kauluhu ta'ala fadin Allah madaukakin sarki yuridullahu an yukhaffifa ankum Allah yana nuhin ne ya sauƙaƙa muku wa khuliqal insanu da'ifa sai dai mutum an halicce sa mai rauni wa qala azza wa jalla kuma Allah mabuwayi yace ma yuridullahu liyaj'ala alaikum min harajin wai Allah ba yana nuhin ya sanya muku kunci bane da tsanani da ya hukumta muku shari'o'i walakin yuridu liyutahhirakum sai dai yana so ne ya tsarkake ku wa yutimma ni'matahu alaikum kuma ya cika ni'imarsa akan ku la'allakum tashkurun domin ko za ku gode wal adillatu allati tadullu ala hadhihi al qa'idati fil qur'ani kathira dalilolin da suke nuna wannan ka'idar da yawa ne a alqur'ani wa kulluha tadullu dalalatan wadiha kuma dukkanin su suna nuni nuni qarara ala anna at-taysira wat takhfifa akan cewa sauƙaƙawa da sausautawa wa raf'al haraji da kawar da kunci khisisatun azimatun wani keɓantaccen wani abu ne mai girma min khasa'isil fiqhi daga cikin abun da fiqhu ta keɓanta da shi fi shari'atul islamiyya a shari'ar musulunci wannan ayoyin sun nuna muna duk abun da kaga Allah ya dora muna to muna iyawa ne yami ya dora muna shi duk abun da Allah ya dora muna to muna iyawa ne sai dai Allah ya ce wa khuliqal insanu da'ifa ثانيا الأدلة من السنة دليل دغ سنة سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأديان أحب أحب إلى الله أن تنبي منزان الله daga cikin addini wanne ya yi soyuwa zuwa ga Allah ƙala sai ce alhanafiyatu samha alhanafiya shine musulunci musulunci mai sauƙi rawahul bukhari fi sahihi ta'liqan bukhari ya rawaito sa a cikin me yake da suna sahihinsa amma hadisi ne mu'allaq qala shafi'i qala shatibi da an ce mu'allaq ba shikin da'ifi bane domin akwai malaman da suka yi isalikin duk hadisan da Imam Bukhari ya rawaito su mu'allaka wa summiya ayyuddini wa summiya kuma an sa masa ne ai addin an sama addinin musulunci bil hanafiya da hanafiya ne lima fihi min at-tashil wa at-taysir dan abin da ke a cikin sa na sauki da kuma me da suna sauki at-tashil da da at-tashil bari mu komo wajen Hausawa zai iya bambanta mana su duk ma'anar su guda ko wannan shine shine matsalar larabci in kana fassara shi da Hausa wata ran dole sai ka faɗi kalma uku duka ce musu kaza ne ka wuce kuma bayan da ka iya at-tashilu da at-taysiru wa rawal bukhari fi sahihihi a ce sahalawa da sawwakawa ya yi ko tunda larabci suna isti'ara daga hausa a sauƙi da rangome ko duk da an ce sauƙi an ce rangome duk guda ne to amma da ke za kuma la'akairin kina hausa ma wasu mu samu taradifat kin hausa amma ko sahalawa ma hausa suna cewa sahalawa musamman hausawan jami'a warawar bukari warawar bukari fi sahihi عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الدين يسر للشي هو الدين سوئيني ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه باب وند زي سنن تاما كان سا الدين فاتي الدين يارن جايسا da ƙarshe sai ya zo ya yi mai yake da suna haɗuwar kasko an gane da kyau ko wannan shine kenan na ga irin su da yawa Allah ka kare mu fasaddidu sai manzon Allah ya ce fasaddidu ku daidaita wa qaribu ku kusantar wa abshiru kuma ku yi ma mutane bushara wasta'inu bil ghadwa ana da ana ganiya ko wasta'inu bil ghadwa kuma ku nemi taimakon Allah wajen ibada al ghadwa shine awwalun nahar ibada a farkon ini war rauha da kuma ibada ta ar rauha ar rauha huwa ma ba'da zawal ana nuhin kenan ibadun da ake yi da sahe da ibadun da ake yi bayan haduwar bayan hitar rana daga tsakiya wa shay'in min ad-dulja da kuma wani abu na mi na dare dama lokutan sallah guda uku ne aqimis salata liduluki shamsi ila ghasaqil layli wa qur'an al-fajr in ka san wannan ayar to ka san lokutan sallah duluki shams shine mi aha me duluki shams aqimi salata liduluki shamsi ma'ana me duluki shams a aqimi salata liduluki shamsi lokacin da rana ta me yawa ai shine zawali shams wace sallah da wace sallah ake bayan wannan lokacin az-zuhr da al-asr aha ila ghasaqil layl zuwa shigowar dare magriba wa qur'an al-fajr wace ce sallar asuba lokutan sallah guda uku ne in ka rike wannan ayar ka san lokutan sallah wannan shine kenan kenan jumlatan guda uku ne tafsilan guda nawa guda biyar kenan shine aka aka ga muku a wannan lokutan sallan guda uku a hadisi kuma ga sha alqur'ani a takeice dai wa masu girma wannan al'amari wannan hadisi na nuna alwasatiyatu fil umur an gane da kyau ko ana son alwasatiyya mutum ya kasance tsaka-tsaki al'amarin sa na miki da suna na addini sha'ira yake cewa kun fi umurika kulliha mutawassitan adlan bila naqsin wala rajhani ka kasance a cikin al'amuran ka tsaka-tsakiya adlan bila naqsin wala rajhani kada ka rage kuma kada ka mi ka wuce gona da iri a ibada haka ake so mutum ya kasance wannan shi zai sa a jima ana yi amma ya aka tsananta aka tsananta da ƙarshe sai a saki na ga wanda a lokacin hatta ƙiyamun nahari yana yi kun taɓa jin ƙiyamun nahari to shi na gan shi yana ƙiyamun nahari wando ma sha Allah tsaki ya kwabri lokaci guda kuma Allah ya shi mutum ne mai yawan gashi gemi ma sha Allah asuwaki ko da yaushe tare da asuwaki ake mu duk an ɗauke mu dallasashi an gane da kyau ko wallahi yanzu zancen da nake muku in ka ga gemen sa kamar guiguyayyen gore ba kusan guiguyayyen gore ba ko yanda ya kwashe geme wando kuma yanzu ma take sai yake yi haka yake shine wannan yana fasara mana yanda in ka ɗauki me yake da suna addini da zahi ka ɗauki abu da sannu sannu shi manzo Allah ce malamai ce suke al'imanu ya zidu wa yankus lokacin da ya karu ka yi ƙoƙari ka yi profite ka yi ibada lokacin da aka samu ɗan sassauci kuma ka ɗan sassauta zuwa gaba kuma sai abu haka ibada take babu wanda za a cewa ko da shi imanin sai na top ai ba mala'ika kake ba ko wannan shi ne kenan Allah ya ba mu ikon daidaitawa mala ya ce وروى البخاري في صحيحه عن انس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يسروا ولا تعسروا كسوقك كذا كسننتا وبشروا كوي بشارة ولا تنفروا كما كذا كوري متاني daga addini فكل هذه الاحاديث وغيرها duk wannan hadisan da wanda ba su ba dalailun wadiha dalilai ne karara ala anna raf al-haraj min al-usul allati buniyat alaiha shari'a akan cewa dauke tsanani suna ɗaya daga cikin asallan da aka gina shari'a akan su shari'a ta musulunci ma yandarju tahta hadhihi al-qa'idati min al-furu abin da yake bullowa daga karkashin wannan ka'idar na far'o'i ay al-mashaqqatu allati tajlibu at-taysir tsananin da yake jawo sauki yadkhulu tahtaha sab'ata anwa' saba'atu anwa yana shiga ƙarƙashin wannan ƙa'idar nau'uka guda hudu ma'ana sauƙi tsanani guda bakwai ne yake jayo sauƙi in babu ɗaya daga ciki to babu lokacin da za a samun sauƙi ana gane da kyau ko? ku haddace wannan abubuwan guda bakwai in mun ƙare su zan baku zan gaya muku wani baiti wanda zai sa ku haddace su ƙa'idodi guda bakwai wanda in dai za ka samu sauƙi a addini to ta hanyar ɗaya daga cikin wannan ƙayoyin guda bakwai ne in babu guda daga ciki to baka samun sauki awwaluha na farko as-safaru shine balaguro wa taysiratuhu kathiratun saukin sa da yawa ne jawazul iftar fihi halaccin bude baki a ciki da kuma yin kasar ko duk cikin saukin balaguro ne taniha na biyu almaradu rishin lahiya wa taysiratuhu kathiratun shi ma saukin sa da yawa ne minha daga ciki jawazul julusi fi salatil fard halaccin zama a sallar farilla idan ajiza anil qiyam idan ya kasa yin tsayuwa kana da rishin lahiya baka yi tsayuwa sauki ne a gare ka shari'a kai da zamne thalithuha na uku al ikrahu shine tsanantawa wa huwa al ikrahu tilastawa an gane da kyau ko shine al ikrah wa huwa tahdidu shine barazana mimman huwa qadirun barazanar da za ta hutuwa daga wanda yake mai iko alal ibqa'i alal iqa'i akan ya aiwatar da darbin mubarrahin wani bugu mai mai yake da suna mai mai cutarwa aw bi itlafi nafsin ko kuma ta hanyar kisa aw idwin ko kuma ya lalata maka wata gaba aw bi habsin ko kuma ta hanyar akame mutum aw qaidin ko kuma a sanya masa qaidi ma'ana a kulle sa ko kuma a sanya masa kaidi madidai ne mutlakan ma'ana ya kasance kaidin ko kuma kamun masu ɗokar tsawon lokaci ne shine madidai ne ai tawilai ne aw bima huwa duna zalika ko kuma abun da bai kai haka ba lidhijahin ga wanda yake ma'abu ma'abuci daraja domin mutum ma'abuci daraja aibi kadan yana zamantowa mai girma a gare sa ana gane da kyau ko yanzu malami idan aka gansa rike da karanta ba kun san akwai labari ko amma ga magarin mutane da an gansa da karanta ba da Allah wani abu ne yawwa shine wannan kenan zaka ga aibi zaka ga dan kadan ga wani mai girma ne ga wani kun ba komai bane malam yace wa yusamma ikrahan mulja'an irin wannan ana ce masa ikrah mulja ikrahi a fiqhu kala uku ne akwai ikrah mulja shine ikrah ay mushaddad ikrah mai tsanani cilastawa mai tsanani akwai ikrah ghairu mulja ikrah wanda bai da tsanani sosai i kuma ikrahi na uku shine ikrahul ghair ya kasance ba kai bane aka cilasta ma amma waninka ne aka cilasta ma kamar a kama danka a ce ko kai kaza ko a yanke danka ana gane da kyau ko shine nan ikrahi na uku kenan abin da ake nufi da ikrahi shine barazana da za ta hutowa daga wani mutum wanda yana iya ya yi maka wani aibi ya yi maka wata illa mai tsanani an gani shi ne sharaɗin sai wanda yana iya maka amma misali ɗan yaro riƙe sanda ya ce in ka duka kai sujada sai na rabka maka ita kuma ka san ɗan yaro ne don haka sai ka kaɗe sallaka yana bugowa sai ka kare kenan wannan bai kai ya cilasta ka katse mi ba ka kare sallaka amma mahaukaci ne zo da adda a gaya da kyau ko in ka duka sai na sare ma kai to kunga wannan ikirahi ne murja an gaya da kyau ko a wani lokaci sai ka katse sallar in ya so daga baya daga baya sai a sake domin katse sallah ta farilla haramun ne Allah ya ce wala tubtilu a'malakum wannan shine dalili ibada wadda take dole haramun ne katse ta sai da uzuri daga cikin uzurin kuma su ne wa'annan abubuwan da aka zano guda nawa guda bakwai daga cikinsu ikra mala ya ce ƙala shatubi kai ina ne muke na'am cikin ikrahi ne muke ko na'am ya ce wa taisiratuhu kathira saukinsa kuma suna da yawa an nutku bi kalimatil kufri daga cikinsu faɗin magana ta kahurci idza ukriha alaiha idan aka tilasta mutum akanta qala ta'ala Allah madaukaki ya ce illa man ukriha sai wanda aka tilasta wa qalbuhu mutma'innun bil iman alhali zuciyarsa tana cike da me tana cike da imani wannan aya ta sabka akan wa Ammar bin Yasir ko wannan ta sabka akan sa ne lokacin da aka tilasta sai zagi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kenan sai Allah ya sabkar da sai wanda aka tilasta amma zuciyarsa tana cike da imani kun ga anan an samu ikrahi dalilin ikrahi an masa sauki na yimi ya faɗi kalman kahurci fa yurakhasu lahu an yujriya kalimataha da haka ana so ka kama mutum idan aka tilasta sa tilasta mai tsanani an yujriya kalimataha ya gudanar da kalima ta kahurci ala lisanihi akan halshinsa wa qalbihi mutma'innun bil iman alhali zuciyarsa tana cike da imani wa yuwarri wujuban kuma dole ne yayi tauriya yuwarri daga warra ne yuwarri tauriyatan kenan dole kuma yayi tauriya an san tauriya ko me ake ce ma tauriya da Hausa kai tsaye a na'am kalma mai harshen damu anya ko to yana iya shiga amma shi wannan amun ne kana iya kawo ka ce ka wannan kalma mai harshen damo ce kuka ce wannan abun mai harshen damo ne misali internet mai harshen damo ce yusta'malu lil khairi wa sharri ala haddin sawa wannan shine kenan za a iya samun kalma da tahita kusanci na'am a cikin kalma guda da Hausa musanya musanya magana ni lokacin muna sanawiya na taɓa ce musu tauriya eh, na taɓa ce musu habaici an gane da kyau ko domin aka ce habaici shine ka faɗa ma mutum kalima wadda a zahirinta shi ga yanda yake ɗoka amma kuma kai ba haka mi ba ba haka ke nuhi ba kuma shi habaici ba dole ba ne sai me yake da suna sai sai sharri kuma mafi yawanci akan sharri ita ma tauriya da mafi yawanci a wajen sharri ne take zuwa ko da yake tana zuwa a wajen neman mahuta misali ɗaya daga cikin magabata namanta wani malami ne daga cikinsu sarki ne ya ya nemi lokaci ya ta yi zai ko aka muku a kawo shi domin akwai mahuta a cikinta musamman ga ga da'i wanda yake yana da ashigal da yawa shine sarki ne ina tsammanin imamu ahmad bin hanbal ne in ban manta ba domin na taba kawo kisar a tafsiri na manci karkashin wata aya karkashin wata aya ce na karanta tarihin eh khalifan lokacin ya kasance yana son ya rika zama a majalisin sa to su kuma kun san su magabata da kyamar zama ami a majalisi to sai wata ne kira ya aika da a kirawo sa sai ya zo da ya zo an dan jima kaɗan sai ki zai taya sai ya ce imam yau ina so wannan inin ka bar mini shi ina so yau ka zamna ka zamna muna majalisin har, har lokacin tashi kasance wannan inin gaba daya a majalisi za ka zamna sai ce to ba, ba matsala sarki ina da wata bukata zan je in komo an gane da kirki za ka komo ce e zan komo ya ce to ba matsala sai ya tahi yana tahiya bakin kofa can ya tahiya shidai sai lokacin tashi ya yi sai khalifa ya ce kaga sarki ya sa malam ya sa mana alkawari ya ce zai zo kuma bai zo ba an gane da kyau ko sai aka aika da sako sarki ya ce ka zo aika ce zaka komo kuma komo sai ce a gaya mishi aina komo ya ce kuma a tambayi ba fadan da yake tsaron kofa in bai komo ba aka tambayi ba fade malam da ya tahi ya komo sai ce eh lokacin da ya huta ya tahi an jima kaɗan kuma ya komo kuma sai ƙara tahiyar shi a gaya da kyau ko? to yanzu da ya ce zai komo ya yi ƙarya bai yi ƙarya ba kungar sai ya yi mi sai ya yi tauriya wannan shi suke ce ma shi suke ce ma al-ma'arid a wani lafazi suna cewa inna fil ma'aridi lamanduhatun anil kadhib idan ka iya tauriya to za ta hana maka yin ƙarya an gane da kyau ko domin al'umuru bi makasidiha wannan shine kenan na'am kenan yace in khatar bi balihi tauriya amma lokacin da zai fadi in yazo a bakin sa ya tauriya misali tauriyar da su imamu su malumai suka yi a lokacin baliya ta khalqil qur'an ko ta cewa qur'ani halitta ne wasu malumai sun yi tauriya hada hada khalqullah shi a zuciyarsa yana nuhin me dan yatsansa amma su kuma suna tsammanin yana ina ishara ne zuwa ga me qur'ani domin qur'ani ne za a kama ka ce wannan halittan Allah ne sai hada hada khalqullah to wannan tauriya ne yace fa in lam yuwarri yakfur idan bai tauriya ba bai gai magana mai halshen damo ba ko bai habaici ba yakfur zai kahurta wa yabinu wa tabinu zawjatuhu kun matarsa za ta haramta a kansa domin ka kahurta kenan matarka musulma haramun ce rabi'uha ta hudu annisiyanu shine mantuwa wa huwa adamu tadhakkuri shay'i inda alhajati ilai shine rishin tuna wani abu a lokacin bukatarsa kana bukatar ka gai wani abu sai ka manta sa wattafaqa ulama'u ala annahu musqitun lil iqab malamai suka sun yi ittifaki akan cewa wannan yana yana sabkar da me yake da suna uquba ma'ana dalilin sa ana mutun yana samun sauki na wasu al'amura na addini wa min taysiratihi sai dai anan a wajen mantuwa akwai wata akwai kaida ana gane da kyau ko ko muna so mai sauyi dole sai mun dan abin ga fara da bayani don an ta ba a san lokacin da za a ƙara gamuwa ba mai yiwa daga yau sai illa masha Allah kenan bangaren mantuwa akwai ka'ida wadda take in ka gane ta to za ka yi walwali duk wata matsala ta mantuwa suke cewa alkhata'u wan nisiyanu an gane da kyau ko wal jahal yarfa'ul ithma wala yarfa'ul hukma الجهل والخطأ والنسيان يرفع الحكم ولا يرفع الإثم يرفع الإثم ولا يرفع الحكم mutunne ya manta bai sallar la'asar ba to Allah ya ce rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana to Allah ya ce in kai mantuwa ya yi maka to shike nuna sallar la'asar kin nan shikenan ka ci a banza an yahi ma sai ka yi mi sai ka biya ta ana gane da kyau ko akwai misalai masu yawa akwai misalai wanda suke sun yi ma dacewa sosai mutum ne dai ya manta bai wata ibada da take a kansa ba mantuwan nan da ya yi zunubi ne za ta ɗauke masa ba hukuncinsa ba ba hukuncin ba domin wancan misalin da muka bada da da gangan ba ka yi wannan sallar a lokacinta ba kana da zunubi ko baka da kana da zunubi amma mantuwar ta ɗauke maka laihin ne amma ba ta ɗauke maka mi ba ba ta ɗauke maka hukuncin ba a dukkan komai haka zaka yake da suna zaka kiyasta shi al-jahlu al-khata'u wal-jahlu wan-nisyanu yarfa'u al-ithma wala yarfa'u al-hukma mutun ne bai san da cewa ba mutun ne ya musulunta bai san da cewa azumin ramadan farilla bane yayi sati guda bayan musuluntar sa bai mi ba bai azumi ba sai aka ce masa kai ai azumin farilla dole ne indai musulmi ne yanzu kun ga zunubin rishin ɗauka azumin ne bai da amma azumin sai ya yi mi sai ya ramka sa alkhata'u wal jahlu yarfa'ul hukm yarfa'ul ithma wala yarfa'ul hukma malai ce wa min taysiratihi yana daga cikin sauki na mantuwa annahu idza waqa'a an-nisyanu fi ma yujibu uqubatan idan mantuwa ta abuku a cikin abun da yake wajabta uquba kana shubhatan fi isqatiha to wannan zai kasance shubuha a wajen me yake da suna mayar da wannan hukuncin domin alhududu tudra'u bishubuhati ana gane da kyau ko mutum ne cikin mantuwa yi ba masa wani irin misali zan bada ba ana yin sata ko cikin mantuwa na so in bada misali da sata to ni tuna anya ko ana ana mantuwa ana sata cikin mantuwa ana iya yi ko a hanto eh na a'a wajen haddi ne muke wajen haddi ne akan ukuba ne muke an gane ko a wajen haddi ne muke magana in mutum ya kare azumi ai baya da haddi ko yauwa ga giya ita ke da haddi ko ba ana bulala ba ana iya shan giya cikin mi cikin mantuwa misali kana zaune da kai da abokinka mashayi la qadar Allah an gaya da kyau ko ga kolbaki ga ga kofofi guda biyu kawai baka sani ba sai ka dauki nashi kofi ashe giya ce yasa kasha kun ga cikin mantuwa ne kasha an gaya da kyau ko ko mantuwa ko kuskure mantuwa tana iya faruwa kuskure domin an ce mantuwa ka san da cewa dama giya ce shi kuma kuskure shine baka san da cewa ba menene giya ce kuskure abinda baka sani bane ita kuma mantuwa abinda ka sani ne amma lokacin kame ka manta wannan shine kenan kenan kun gani ba za a bulale ka badan saboda a cikin mantuwa ne ka sha me ka sha giyar al hududu tudra'u bi shubuhati wa min ash-shubuhat an-nisyan khamisan nabiyar ya sha dadi ko kenan giya dadi ya gare ta subhanallah Allah ya kare mu ina ji na biyar ne ko aljahlu jahilci an gane da ke ko wa huwa adamul ilm mimman sha'nuhu an ya'lama shine rishin sani ga wanda ya dace a ce ya sani wa huwa qad yajlibu at-taysir shi wannan yana iya jayo me yana iya jayo sauki ana gane da kyau ko kenan jahilci yana iya jayo sauki wa min taysirati yana ɗaya daga cikin sauki na jahilci ma law jahila ash-shafi'u bil bai'i shine da a ce a meki da suna ana nan ana bayani akan babin shufa babin shufa shine makwabcinka idan zaka sai da gida daga cikin haƙƙinsa shine dole sai ya mi sai ka shaida mishi da kana so ka saida sai in bai sai sai ka mi a sai ka sayar to shine malau jahila shafi'u bil bai'i shine da a ce makwabcinka ya bai san da zaka sayar da gidan naka ba fa innahu yu'zaru fi ta'khiri talab ash-shufa to za a masa uzuri na jinkirta haƙƙinsa na shufu'a ma'ana hakka saida ne sai ce aini ban san da zaka saida gidanka ba to haƙƙinsa ne wannan cinikin a wasa shi a yi shi da wa a yi shi da shi da makwabci ana gane da kyau ko wannan shine kenan wa minha ma law jahila wakilu daga ciki kuma da a ce wakili zai jahilci awil qadi ko kuma alƙali zai jahilci al'azl shine an huddasa daga aikinsa an hudasa daga wakilcinsa in alkali ne an hudasa daga alkalancinsa awil mahjuri bil hajri ko kuma wanda aka aka me yake da suna aka yi ma hajar shi ma babi ne na kasuwanci abinda ake ce ma alhajar shine misali mutumin da ake biye shi bashi dan kasuwa wanda yayi al-iflas sai a hana masa amfani da dukiyarsa sai an raba ma wanda suke mi wanda suke biyarsa to shine ake ce ma mahjur ay hujira an malihi an kange sa daga yi amfani da dukiyarsa don saboda haƙƙin wasu da za a biya na'am shi ma alhajir kala biyu ne ina tsammani akwai matsalar da ta fada da bayani a can gaba yace to idan wannan da a ce bu su san da wa'annan abubuwan ba fa inna tasarrufahum sahihun to aikin da za su yi a cikin wannan abubuwan ingantacce ne ila an ya'lamu bidhalika har sai lokacin da suka san wannan alƙali ne bai san an tuɓe sa daga alƙalanci ba sai ya yi hukumci to wannan hukumcin da ya yi za a tahi da wannan hukuncin don saboda bai san da ai an tuɓe sa ba ne tun da da an tuɓe sa duk hukuncin da ya yi banza ne domin shi ba a matsayin mi ba yake alƙali wanda aka ayyana ana gane ko shine wannan mala ya ce wa minha anna man aslama fi daril harbi yana daga ciki wanda ya musulunta a gida mai da suna a gari na yaƙi ma'ana garin da yake ba na musulmai ba ana yaƙi ne wasu musulunta wasu suka hurta wasu ba musulunta ba kinan garin da bai kasance gari na musulmi ba walam tablughu ahkamu shari'a ya musulunta a garin da ba na musulmai ba shari'o'in hukunci busu shari'o'in addini busu isa gare sa ba fatanawala muharramat sai ya yi amfani da abin da suke haramun jahilan don jahiltar hukuncin jahilan hurmatuwa don jahiltar hukuncin abin fahuwa ma'azurun to shi a wannan lokacin za a yi masa uzuri akan wannan ana gane da kyau ko? na'am mun kare da jahilci jahilci shi ma babi ne mai faɗi sosai a babin jahilci shi ma akwai ta ka'ida wadda ita ma tana da muhimmanci shi ne suke cewa aljahlu aljahlu a mai yake da suna a man alima tahrima shay man man jahila tahrima shay'in man alima tahrima shay'in wa jahila ma yatarattabu minhu lam yu'zar lahu bi jahli man alima tahrima shay'in wa jahila ma yatarattabu alayhi lam yake da suna lam yu'zar lahu bi jahli duk wanda ya san abu haramun ne amma matsalar shine bai san a shari'a ba in yayi ga abin da za a masa to wannan jahilcin ba zai amfane sa ba bil misali ya tadhil maqal shi dai wannan dan samarin ya san dai zina haramun ce amma bai san wa in mutum ya yi zina bulala ɗari za a masa sai ya ji ya yi zina an kamo sa za a masa bu ya ce wallahi ni na san haramun ce ai amma ban san bulala za a ma mutum ba sai a ce a ba dai ka san haramun ba ne to wannan jahiltar hukuncin da za a maka wannan shi bai shahuwan mu shine man alima tahrima shay'in wa jahila ma yatarattabu minhu lam yu'dhar lahu bi jahli an gane wannan kaidar da kyawu wannan shine kenan waƙis ala zalika sadisan abu na shidda wanda suke jayo sauƙi al'usru wallahi jahilci yana da faɗi sosai akwai ƙa'idun nake da tunowa na jahilci amma don karin ɓata lokaci a kai al'usru wa umumul balwa an gane da kyau ko al'usru wa umumul balwa al'usru shine tsanani wa umumul balwa abinda ake ce ma umumul balwa shine wani abu da zai yadu a cikin al'umma wanda yake da wahalar nisantarsa shine ake ce ma umumul balwa albalwa ita ce kawan musiba kamar yaduwar wata musiba wadda take da tasiri ga addini wadda yana wahalar mutum ya nisanta da ita don saboda yaduwarta a cikin al'umma ana gane da kyau ko bari ba ku misali yanzu munan Nijar dan dama dama yanzu wanda yake rayuwa a Cote d'Ivoire in ji arawa an gane da kyau ko wanda yake rayuwa a Cote d'Ivoire sai kuma gashin mutum ne mai addini yanzu da Allah zaka ce masa ya runtse idanunsa in yana tahiya ya so ko bai so ba sai ya gami sai ya ga 'yan mata wata da minijik wata ma mamanta a gaba gashinta a gaba wannan ana ce mishi umumul umumul balwa yanzu dan ya kalli irin wannan matan an gane da ke za a bashi zunubi za a bashi zunubi an gane da ke ko dan kasuwa yake ana gane da ke ko kasan ne ba za ka yi kasuwanci ba haka ni kike so a ga za ki yanzu kun ga akwai umumul mi akwai umumul umumul balwa irin wannan su ake cewa umumul balwa irin abubuwan da suke yana da wahala mutum ya iya mi misali cakuduwar kasuwa kai ka iya shiga kasuwa misali irin wannan kasuwan nan garan marshe da sauransu ka ce baka goga da wata mace ba ina tsammani in witar in in onzar misali ka tahi in dai kace zaka shiga kasuwa ba ka hito ba za ka goga da kowa ba ina ji sai kasuwar ta tashi nadewa baka fita da kasuwar ba an gane da kyau ko wannan shine kenan kenan umumul balwa sai a barka kai ta tayya ka goji wallan ka ka bankadi wallan ka shikenan ka wuce umumul balwa ya jayo maka mi ya jayo maka mi ya ja maka sauki an gane da kyau ko amma dai ka kyamaci abun a cikin mi cikin zuciyarka na'am ba kana yi ba kana jin daɗi misali tuzurai wanda za su tahiya cote d'ivoire mala ya ce kenan tsanani da umumul balwa yaɗuwar sharrin da yana wahala ko layin da yana wahala abin ga a nisanta da shi walahu siratun yana da sauƙi mai yawa min ha daga cikinsu shi al'amari na alƙawa'idul fiqhiyya da usulul fiqh ba ta yanda zaka gane shi in ba ta hanyar misallai ba kuma dama shine mahimmancin ka'idodin ka san yanda zaka mi dabbaka su ba ka haddace su ba kana iya ka haddace su amma kuma ka kasa me ka kasa tatbiqun su shi yasa dole su in ana bayanin su dole sai an yawan kawo me an yan ka misali shi yasa zaku ga malam anan misalai sun himi sun hi komi yawa a ciki wannan shine malamai suke cewa bambancin litatahun fikihu na almutaqaddimun da almutaakhirun na almutaqaddimun su yawan ta kawo misali ba dan su lokacin su jarabawi bu su yawa ba musiboyi bu su yawa ba kenan sai kasance misallansu kaɗan ne amma mu kuma a lokacinmu dole malaman da suke mu'asirun za su kawo musallai masu yawa don saboda abubuwan namu yawa ke gare su malai ce ibahatu nasiri tabibi wa shahidi wal khatib lil ajnabiyya daga cikin tsanani da umumul balwa shine misali da saukin sa shine halaccin likita da kuma wanda yake mai shaida wa ake nuhi da mai shaida ana nuhin ai ba nan ba a bangaren zina walladhina yarmuna almuhsanatu thumma lam ya'tu bi arba'ati shuhada'a yawwa yanzu in kana son shaida ai mutanen kirawo su ne zaka zo su su shaida ko in sun kirawo ai kuma ka san ba dai hijabi zaka ci ba kaga bayan hijabin ga akwai wata mace da namiji na suna jina ai ba haka nan zaka musu ba ko ai sai ka kware sun ya gani ko domin ai ka'idar mai shaida sai ya gani turmi da tabariya alƙalami a cikin taddafa an gane da kyau ko to kallon nan da zai yi in dai ba shaida ba ce zai yi don kallon yin daɗi ne zai aikun san zunubi zai samu ko amma dalilin shaida ne zai ke kallo to wannan ya za mace saukin baya da me baya da zunubi wal khatibi da kuma wanda ya zo neman aure an gane da kyau ko ai za a bude masa gashi za a bude masa hannuwa za a bude masa kawahu ya gani ko in ma an ta yi auren zahiriya su sun ce komai ma sai an bude masa to wannan shine kenan aha kenan wannan wannan kallon da duka za su yi wannan wannan fatawa marjuhiya ce eh aka ce marjuhiya ka san ba ma sai an fassara maka ba marjuhiya ce amma rajiha ita ce ai kun ji wajen mahaɗin akwai daɗi yawwa ita ce wadda dai za ta yi shiga irin ta zaman gida ma'ana kaman hannuwa da gaɓoɓin nan na waje sun bayyana wannan shine kenan na'am mala ya ce wattaisiru alal mujtahidina bil iktifa'i minhum bi ghalabati zanni kuma saukin da aka yi ga masu ijtihadi an gane ko akan su takaita da galabatu zan da rijayen zato kun san a shari'a ba a aiki da zato inna zanna la yughni min al-haqqi shay'a wannan shine a cikin ahkamu shari'iyya ahkamu dai na shari'a ba a aiki da zato ba kowa ke aiki da zato ba sai mai ijtihadi misalin mai bada fatawa ko kuma alkali wanda yake hukunci an gane da kyau ko wannan su suka halatta su yi aiki da galabatu zan amma gama garin mutane baya halatta aiki da galabatu zan domin inna zanna la yughni min al-haqqi shay'a kuma kuma ya ci karo da ka'idar al-yaqinu la yazulu bishakki domin shakka ita ma wani fanni wani nau'i ne na me wani nau'i ne na zato na'am kenan su ma an musu sauki akan su yi aiki da ghalabatu zan masu ijtihadi a cikin wata matsala ko abin ne kama da haka sauki na dalilin sauki na bakwai shine annaqsu shine tawaya wa fihi naw'un min al-mashaqqa akwai a cikin sa wani nau'i na mashaqqa ya tasabbabu an takhfif wanda yake dalilinsa ake jawo ma mutum sauki ana gane da kyau ko an naqsu tawaya akwai tsanani wanda take iya jawo ma mutum dalilinsa sai a yi masa sauki wadhalika mislu wannan kuma misalin as-sigharu wal junun yarinta da hauka wal unutha da kuma macantaka ko macantaka za a ci komi unusa to macantaka ko macantaka dai shine fal awwalani yajlibani takhfif na farko guda biyu suna jayo sauki anis saghiri ga yaro karami wal majnuni da kuma me da kuma haukaci li'adami taklifihima aslan dan saboda su asali ba mukallafai bane ba wanda yake dole bane sai sun yi an gane da kyau ko amma fi ma yarju ila ghairi khitabil wad'i a cikin abun da baya komawa zuwa ga khitabul wad'i kun san a usulul fiqh akwai khitab kala biyu akwai al khitabul wad'i akwai al khitabu at taklifi al khitabul wad'i shine wanda yake dole al khitabu al khitabul wad'i shine wanda bai shahi hukunci ba shi ya shahi gudanar da ibadan ne kawan misalin me yake da suna misalin dukhulul waqti ba ba dukhulul waqti ba nake so in ce kawan misalin me yake da suna al-bulugh ba al-bulugh ba subhanallah da misali zan iya badawa a yanzu muna iya ɗaukar misalin cikin sharuɗa cikin shurut domin ba na so in ce sharaɗi ne kai tsaye domin an ce sharaɗi akwai abubuwa da yawa daga cikinsu misali mu ɗauki me yake da suna saturul aura jazakumullahu khairan suturta al'aura yaro in zai yi sallah dole sai ya suturta al'aurar shi amma kuma sallar ba mi bace a gare sa ba dole bace a gare sa kinan khitabul wada'i dole ne a kansa amma khitabul shar'i ba mi bane khitabul taklifi ba dole bane a kansa ba san ko ana gane da kyau ba sallah ba dole bace a kansa ita ce khitabul taklifi amma in zai yi sallar dole sai ya suturta me al'aurar shi sannan sallar ta inganta shi kuma wannan shine khitabu alwada'i wanda shi a cikin gudanar ibadar yake ba shine asalin ibadar ba wallahu ta'ala alam na'am shine ma'anan amma ana nuhin saukin da za a masa ba wajen khitabul wada'i ba ba wajen khitabul wada'i ba shi dan dole ne sai yayi wajen khitabut taklifi ne shine ce al'ati bayanuhu wanda bayaninsa zai zo fa innahu muwajjahun ilaihima domin shi alwad alkhata'a me yake da suna alkhitabu alwada'i su ma ana fuskantar da shi gare su in za su yi ibada dole sai sun yi shi wa amma takhfifu bi sababil unusa amma sauki dalilin unusa ma'ana dalilin mancantaka dalilin nan tana mace fa minhu yana daga cikin shi adamu taklifin nisa'i rishin cilasta ma mata bi kathirin da diyawa mimma kullifa bihin rajul na abun da aka cilasta ma namiji kal jihadi kawan jihadi ana gane da kyau ko wal jizya da bayar da jizya wa tahammuli addiyati idza kana al qatila ghayraha idza kana al qatilu ghayraha da kuma daukan diya ma'ana biya mata diya idan ya kasance wadda ta kashe ba ita bace ana gane da kyau mace ba ita za ta biya diya ba in ta kashe mana in ta kashe mace yar uwarta ba ita za ta biyan diya ba danginta su za su biya mata diya da abin da ya kama da haka kenan jihadi ba dole bane gare ta dan ita mace ce jizya ita ma ba dole bace akan ta maza manya su ake amsa jizya a gare su dukkan wannan me yake suna khitabat ne wada'i khitabat ne taklifiyya wanda dalilin al'unusa akai musu saukin shi dalilin mace dalilin tana mace ne aka yi mata saukin zuwa jihadi ba dole ba amma kuma in za ta je jihadin to kuma dole sai ta bi sharuɗan zuwa jihadin daga ciki neman izinin mijinta an gane da kyau ko da abin da ya kama da haka domin shi neman izini shi khitabun ne menene wada'i cikin khitabul wada'i yake na'am kenan yawa masu girma wannan su ne abubuwa guda nawa guda bakwai wanda su ne asbabu taisiri fi shari'atul islamiyya ka haddace wayannan abubuwan guda bakwai su ne suke jayo sauki a cikin shari'ar musulunci ka'idar da nace za ta baku za da baku wanda za ta haɗe muku wannan abubuwan domin yana da mahimmanci misali a cikin irin kana bayanin a wajen sauki ka kawo irin wannan ka'idar don saboda bayanin wannan abubuwan guda bakwai a cikin wuri guda na'am suke cewa wa alam bi anna sababat takhfifi في شرع سبعة بلا نقصان واعلم بأن سبب التخفيف في شرع سبعة بلا نقصان وإذا ما سمي ميتاوي نكي ما سربو تاي نكي مي ميتاوا واعلم بأن سبب التخفيف في شرع سبعة بلا نقص بلا نقصان بلا توقيف نعم واعلم بأن سبب التخفيف في الشرع سبعة بلا توقيف وذلك الإكراه والنسيان وذلك الإكراه والنسيان والجهل والعسر كما أبان وذلك الإكراه وذلك الإكراه والنسيان والجهل والعسر كما أبان أنسى منوى أنسى منوى هدو أنغاين ريكوكو وذلك الإكراه والنسيان والجهل والعسر كما أبان وسفر ومرض ونقص وسفر كون أي واقيني منا كون ina kada kai sai ana bin nagma wa safarun wa maradun wa naqasun fa hadhihi as-sab'atu fima nussu fa hadhihi as-sab'atu fima nussu wa safarun wa maradun wa naqsun fa hadhihi sab'atu fima nusu na'am kenan zan zan sake me yake da suna karanta ta wa alam bi anna sababat takhfifi fi shar'i sab'atun bila tawqifi wa dhalika al-ikrahu wan nisyanu wal jahlu wal usru kama abanu wa safarun wa maradun wa naqsun wa fa hadhihi sab'atu fima nusu na'am wannan baitin yazo a cikin manzuma ta me yake da suna ibn al-ahdal wanda in Allah ya kaddara wataran zamu shirye daura akan ta wanda shi a cikin manzuma kin ya kawo kusan ka'ida 50 da wani abu al-qawaidul fiqhiyya a cikin manzuma kin in Allah ya kaddara wataran zamu iya sa daura ko da ba karkashin wannan eh wannan nake da suna kungiyar ba tana iya mana karkashin majalisar da'awatu mai irshad wal irshad wataran mu shirya ta insha Allah jayyid a cikinta ne wannan nake da suna baitin ya zo na sunan abin gakin alfara'idul bahiyya fi nazumi kawa'idul fiqhiyya sunan littafin na'am za mu je mala yace wa yatafarra'u min hadhihi alqa'idati qawa'idu wa yatafarra'u min hadhihi alqa'idati qawa'id kathira yana hutuwa daga cikin wannan ka'idar ka'idodi masu yawa min hama ya ati daga cikinsu akwai daga cikinsu ga ka'idodin da suke zuwa ad-daruratu tubihu al-mahzurat kun gani dama na ce muku ciki take ko ciki take na'am ad-daruratu tubihu al-mahzurat qa'idatun mushtaqatun min qa'idati al-um al-mashaqqatu tajlibu at-taysir jayyid da larura tana jayo abun da aka hana amma laisat ala itlaqiha ka'idar ba ko ina take aiki ba ana gane da kyau ko ina ba da misalin mutum ne wani ustazu ne zai ma wata karo wa'azi sai ya je biya kudin aiki ya shiga ana cikin aiki sai nuna mata kin gana iya aiki ko to amma da Allah ina so ki bar wannan abin zan aure ki ana gane da kyau ko yanzu zai ce larura ce ta halatta masa yawan nan? a? ga wannan larura ba za ta yi amfani a nan ba wannan shi ne kenan yana daga cikin ƙa'idodin da malam bai kawo ba a nan wadda tana da muhimmanci suke cewa mubasharatul harami littakhallusi min hujaiza mubasharatul harami littakhallusi minhu ja'iza ka mu'amalanci haram don ka kawar da ita ya halatta na taɓa kawo wannan misalin da wani ustazu ya zo yana yana inkari ko kuma yana sukar malam professor fantami akan shiga siyasa da yake so ya koyi shiga ana gane da ke ko sai na kamishi wannan ka'idar na ce in ma mun akan cewa wai siyasar haramun ce to malamai suna cewa mubasharatul harami litakhallusi minhu ja'iza ka shiga a cikin haram dan kai kokarin kawo gyara a cikin ta ko dan karewa da ita yame ya halatta ita ma wannan ka'idar an hiddo ta ne daga cikin almashaqqatu tajlibu taysir idan mutanen kirki ba su shiga siyasa ba yau shi siyasa za ta me ba za ta gyaru shi za ta gyaruwa sai mutanen kirki sun shiga idan mutanen kirki ba su shiga ba a cikin aikin soji yau shi aikin soji zai gyaru ba zai gyaru ba kenan kun ga wannan ka'idar in ka rike ta zaka iya zaka iya ba matasa da yawa masu sha'awar addini masu ra'ayin addini dalilin wannan ka'idar sai ka ka sa su yadda da shiga a cikin irin wannan ayyukan da niyya mai kyau don su kawo gyara a ciki kuma wallahi ana samun gyara ana samun gyara ni shaida ne aka ana samun gyara ku ba za ku zamanto shaida a shekara arba'in da suka wuce ka taba ganin soji yana limanci yana jan larabci a hudu ba amma yanzu ana me ana samu yanzu akwai daga cikin wanda suke formation ɗaya daga cikin ɗalibai na da yi a me yake da suna abin ga me ake ce ma gashi inda ake agaris ma ne suke su zofi sai yauwa ɗaya daga cikin ɗalibai na da ya yi shi wallahi yaro ne mai ra'ayin kullum wandon shi in ka ganshi baya wuce ishiyar kafa mutamassik ne ya samu baka ya shawarci ne shi nace je kuma dalilin tahiyarsa yace ana barin su ayi sallah yace a da ba a bari ayi sallah ana barin su ayi sallah kuma cikin group kin su shike jan su sallah yanzu inda wasu nasihohi ba zai musu ba wannan shine kenan sai an shiga sannan a samu mai a samu gyara wannan shine kenan ad-daruratu tuqaddaru bi qad'a ba mu ida waccan ba ashe ko ad-daruratu tubihu mubasharatu al-harami litakhallusi minhu ja'iza kana so kace ja'iza in kana so kace ja'izun dukkan su ma'anan su guda na mubasharatul harami litakhallusi minhu ja'iza malai ce ad-daruratu tubihu al-mahzurat larura tana halatta abinda aka hana wa min tatbiqati hadhihi alqa'ida yana daga cikin inda ake dabbaka wannan ka'idar annahu yajuzu kashfu at-tabibi ala awrati al-ashkhasi ya halatta likita ya bude al'aurorin mutane idan tawaqqafa ala dhalika ilajihim idan ya kasance dole sai da haka za a musu mi za a musu magani amma ha wa innahu idha hajamat yace wa annahu idha hajamat dabbatun ala shakhsin kuma haka idan wata dabba ta tinkaro wani mutum ta ka masa farmaki an gane da kyau ko walam yastati at-takhallus min sharriha sai ya kasance bai iya ya tsirata daga sharrinta illa bi qatliha sai da kashe ta falahu qatluha to ya halatta ya kashe ta ba ma dabba ba hatta uban dabba an gane da kyau ko eh in ya ka maka farmaki babu yanda aka iya to an gane da kyau ko in ka kashe shi babu laihi wannan shine kenan amma fa ka'idar tana da sharadi kuma sharadin ta wata ka'ida ce ad-daruratu tuqaddaru bi qadariha wannan ka'idar ita ma sai in kana hada ta da waccan ta farko in ba haka ba to zaka shiga a cikin matsaloli larura ana kaddara ta ne da daidai gwalgwadonta ana gane da kyau ko ma'ana larura ana yin ta ne daidai gwalgwado ba a wuce gona da iri a cikinta ga misali wa min tatbiqati hadhihi alqa'ida yana ɗaya daga cikin inda ake tabbaka wannan ka'idar annahu idha tuija almudawati al'aura idan aka buƙatu zuwa ga a yi ma al'aura magani ya tabibu alaiha likita zai bude wannan al'auran ne bi miqdari ma yuhtaju ilal ilaji faqat a daidai gwalgwadon inda ake buƙatar a yi maganin kawai ana gane da kyau ko? za a mishi allura ka tattara to ba za a ce baka hidda wando gaba ɗai an gane da kyau ko? kenan sai a ce ka jaye mi domin a cikin ka tattara ka al'aura ka ce ko in an aka ce al'aura ba ana nuhin waccan ita kadai ba mugallaza kenan ka tattara shi ita za a bude ba za a ce ka hudu wanda shi ne ma'anan tuqaddaru bi qadariha kenan daidai gwargwadon wurin bukatar shi za a me tunda abun haramun ne larura ce ta ka sa ake kai kenan sai ai daidai gwargwado yace ma yahtaju ila ilaji faqat yace wa bin nisba nan kuskure ne suka yi ko kuma duka yana iya ɗaukar ma'anan wa nisbatu ilal mar'a ko kuma wa bin nisbati ilal mar'a a dangane da mace kuma la ya juzu an yattali'a ala auratiha an gaye da kyau ko baya halatta littabibi baya halatta ga likita ya kalli al'aurarta awit taulidi ko kuma a wajen aihuwa rajulun wani mutum a littabibi ne ko ba littabibi ba kenan dangane da mace baya halatta a wajen yi mata magani ko wajen aihuwa ya kalli al'aurarta rajulun wani namiji an gane da kyau ko idza wujidat imra'atun tuhsinu dhalika in aka samu matar da ta iya wannan ana gane da kyau ko li'anna li'anna ittila' al-jinsi ala jinsihi domin wani jinsi ya rika leƙon wani ko ya kalli al'aurar wani a haffa dararan shi ya yi sauƙi a kan jinsi ya kalli kishiyar jinsinsa namiji ya kalli al'aurar ɗan uwansa namiji shi yahi sauki in dai ba jarababbe bane
an gane da kyau ko domin akwai jarababben da shi ya ma hiso ya kalli na namiji akan nami kan na mace an gane shi yahi sauki da ya kalli ta mace abin da mala yake nuhi anan in dai akwai likita namiji eh mace to ita ya halatta ta yi ma mace magani babban misali a wannan zamanin namu ecography ecography wallahi akwai bala'i mai girma a ciki ha hudu ba mai zaman kanta na yi a kan wani ecography kin tuzurai ba su san matsalar ta ba shi yasa shi yasa yan kaɗan ne suka ce ni na ma yi mamaki da wanga ya ce na'am kai ashe na tona masa asiri ko ya haƙuri ana gane da kyau ko ni fa mai nemo muku haƙƙinku ne wanda suka ji karatu jiya sun jiya ina ɗaya daga cikin masu neman durwa da tuzurai bakon malami muka yi bakon malami muka yi a masallaci daga maraɗi sai ya wa'azi akan arrifko akan sauƙi da tausasawa ya yi ta kawo wuraren da ya kamata a ce a yi sauƙi shiru kake ji kamar mushirigi ya ci shirwa ya sha ruwa malam sai da ya kare na ce ka amma mana an yi tuya an bar albasa duk saukin da ka zano ai amma tuzurai bayan Allah ba a sa su gabraye bayan Allah ba a sa su a ciki ba ya kamata ka ce su ma bangaren aure a yi mi a yi sauki ana gane da kyau ko wannan shine kenan wannan zamanin da muke daga ciki akwati mai taya akwati mai menene akwati mai menene sai a hankali na'am malam yace kenan a takaice dai in dai akwai namiji in dai ka san likita da mace ke aiki to kada ka kai matarka a likita da namiji ka san yake aiki wallahi Allah yana gani ni ga iyali na haka nake kula duk likita tunda ko likita gwamnati kake ake ma matarka awo sai sun tura ka ecography shi kuma ecography ta haya ce zaka tahiya to mafi yawancin su maza ne amma in ka san likita da mata ke yi ka rika zuwa can nan saboda ka ba matarka haƙinta don ka kula ba ma haƙinta ba kai ne ma yake dole ka kula mata da mi da mutuncinta in kuma ta kama dole namiji ne zai yi to kuma kada a samu alkhalwa dole ya kasance lokacin da za ta shiga kana nan ko wani muharraminta yana nan tare da likitan don bala'i da yawa na faruwa ba a yi shekara ba na ji labari a maraɗi kuma a bbc an gane da kyau ko wani likita da yama wata baiwa Allah juna biyu ta hanyar kuma ecography ecography ba na juna biyu kun sa akwai na cuta ta hanyar wannan ecography kin a duk lokaci ana aika ta taje ta yi ecography dan a rika lura da cutar in tana ragewa ashe duk in tattahi yana mata allura ta hitar hankali sai ya jina da ita har ta dauki ciki da aka bincika kuma ita shine mata ciki domin ba mata aure bace wannan habbibi shi sai da aka kawo nan me yake da suna bbc ne ni ko dai ce bane sai da aka wannan ga fitron da suke faruwa a wannan wurin akwai hatsari a cikin wannan yana da kyau mu kare ma matan mutuncin su mali ce alhajatu tunazzalu manzilata darura bukata ana sabkar da ita masabki na larura ammatan kanat aw khassa ya kasance bukata ce gamamma ko ke bantatta ومن تطبيقات هذه القائدة جواز دخول الحمام حالة شقابا داكي ب... ب... بأجر معلوم دواني ميك دسونا انكدي سننو دواني سكامكو سنني بيا سنني مع أن مدة المكث فيه مجهولة تارد تيوا بأسان عدد اللوكة نمتن زيبا ومقدار الماء da kuma adadin ruwan da zai yi amfani da su wa wasa'ilu tanzifi da kuma abun da zai tsarkake kansa alladhi yastahlikuhu wanda zai yi amfani da shi ko yake amfani da shi almustahammu mai wanka duk wannan abubuwan majhulun ba a san su ba li'anna alhajata tad'u ila zalika an bar wannan an halatta sani dan saboda bukata tana me yake suna me yake saboda akwai bukatar wannan in aka ce yanzu ka zo ban daki zaka shiga mai ban ɗaki sai ya ƙilga to tutu za ka yi ko hutsari in ka shiga da buta za ka yi ko kuma da so ne za ka yi za ka wanke kashin naka za ka sa soso da sabini ko kuma a'a minti nawa za ka in ka shiga ciki sai an ƙilga adadin wannan sai a ce to ga kuɗinka da Allah ya kace da wannan za a in oga ne ba ka sake shi ba a to da yake akwai bukata sai aka ce to kai tsaye shiga komi dai zaka yi 20 zaka bada komi zaka yi dala biyar zaka bada amma a ka'ida da sai komi an yi mi da sai komi an kiyasce sa amma dalilin bukata sai aka mi sai aka saukar da isa kamar larura ce sai aka saukake wannan shine wa'anan wa'anan wancan magana wa ijazatu aqdi salami ma anna al-mubi'a kuma anna al-mabi'a ma'dum ma'dumun da kuma halak da kuma halaccin aqdu salam abinda ake cewa aqdu salam shi ma a babin kitabul buyu' ne shine bashin kasuwanci na abinci bari in fassara muku shi shine shi wannan an halatta sani ga manoma manoma lokacin noma ana buƙatar maimai babu kuma kuɗin da za su ɗauka masu aikin maimai sai su yi ramce ga wani alaji akan in suka hudda girbin gonarsu za su biya su da mi da mi da abin da suka hudda an gane da kyau ko yanzu kun gani a cikin wannan asali a musulunci musulunci ya hana wannan domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa me yake da suna idan ikhtalafatil asnafu fabi'u kayfa shi'tum yadan biyadin an gane ko hannu da hannu kada a samu ta'ajir kada a samu jinkiri to amma anan dan saboda bukatar da ke da kwai ta suna bukatar kudin su yi amfani da su dan abun sai aka sauƙaƙe musu aka halatta musu yi irin wannan kasuwancin kuma sannan manzo Allah ya ce wala tabi' ma laysa indaka ko kuma yana daga cikin kasuwancin da aka hana shine sai da abun da ba a da tabbacinsa yanzu shibka da kai kana da tabbacin shibkar za ta kai ga nina ba ka da tabbacin wannan to amma don saboda ana da bukatar wannan sai aka halatta maka duk da wannan aka halatta maka ka karba aka halatta a yi wannan kasuwancin ma'ana dai asali kasuwanci ne wanda aka hana sai aka halatta shi don bukatar manoma ga wannan shine ma yace ma annal mabi'a ma'dumun waqt al-aqdi tare da cewa abinda za a sayar lokacin da za a kulla kasuwancin babu shi alhali kuma manzo Allah yace yadan biyadin ko amma aka yi sauki sai ma yace li hajatil muta'amilina ila nuqudi an gane da kyau ko dan saboda buƙatar masu ta'amuli da kuɗi ma'ana masu buƙatar su ida aikin sun noma da abin da ya kama da haka a takaice dai wa masu girma abin da wannan suke nuna muna buƙata ita ma tana ɗokar matsayin larura ba sai dole a rishin lahiya ba ko abin da ya kama da haka bukata ana ɗora ta a matsayin larura ana nuna mini lokaci yayi kuma kun gani akwai sauran ka'ida nawa ka'ida biyu kuma dole an nasu ala shirutihim dole nan za mu tsaya amma dai za mu ida insha Allah za mu ida kuma ba zan so in yi shi ba ba a gabanku ba domin na hijin kwarin gwiwa inda ni kaɗai zan zamna ina yi to abubuwa da ba za su hito ba ana gane jago shi sa alimam ibn usaimin ya ce abubuwa da yawa suna zo masa kamin ya zo karatu bai ma tuna su an gane da kyau ko wajen karatun ne suke zo masa ya ce wata ran in yayi karatu ya zo yana saurare sai ya ji wani abu da ya faɗi sai ce shi ba yaushe ma ya faɗi wannan abun ana gane da ko wannan duka wani taimako ne da da yake sabko ma mutum lokacin da yake karatu daga Allah madaukakin sarki wannan shine kenan kenan za mu hidda ranar Dimash Proshen a Lahadi mai zuwa an gane da kyau ko za mu ida wannan karatun a masallacinmu na masjid da'awati wal irshad tunda sunan niyan haƙƙin su a yau ne suka yi organize kenan mu kuma sai mu ɗauki nauyin wanda za mu idawa a can wajenmu inge kenan saufata saufata kunu daura hunaka ala nafaqatina insha Allah kenan a lahadi mai zuwa bayan sallar magriba kenan tsakanin magrib da isha'i wanda suke da dama sai su zo mu ida wannan littafin na alqawaidul fiqhiyya dan saboda fa'idar takammala in Allah ya so muna fatan Allah ya kai mu lokacin ina tsammani ai kowa ya san wurin ko na'am subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta in lokaci ya isa in lokaci ya isa insha Allah ka'idodin da muka wuce zan zakulo su daga cikin furu'atuha ma'ana ka'idodin da suke gudana karkashin su sai mu sai mu gane su insha Allah na'am su'al ko bismillah karkar daga cikin na'am na'am mhm na'am eh su mazan eh mhm eh mhm na'am na'am eh kuma dole can ne za su koye shi ko na a su kadai ne a wannan duka cikin darurata ne zai shiga a cikin wannan ka'idar ad-daruratu tubihul mahzurat kenan kana yanayi wanda babu mace kuma wannan tana buƙatar me yake da suna taimako a wajen koyon a wajen stajikin duka wannan tunda ai sai an yi aplike sannan a iyako duk wannan za a sashi a babi na me yake da suna na larura a babi na larura ba inda aka iya ba inda aka iya sai dai mutum kawai ya a cikin zuciyarsa ya kyautata me yake da suna a zuciyarsa akan cewa baya son abin dan saboda ta kama dole ne kuma yayi kokari ya runtse idanunsa daidai gwargwadon iyawa wannan shine kenan wallahu ta'ala a'lam سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك نعم كم شيغا لوكاتين مالن نعم نعم eh kai ba kai ka san illar kamin ka saida masa eh sai ya maido maka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa me yake da suna a hadisi a idza tabaya ar-rajulani fa kullu wahidun minhuma bil khiyari ma lam yatafarraqa matukar busarobo kowanne na da zabi amma da sharadin ya kasance shi wanda zai saida mishi kayan ya bayyana aibin nasa shi yasa manzo Allah wani hadisi yake fa in bayyana wa sadaqa burika lahuma fi bai'ihima in suka bayyana aibi suka yi gaskiya za a sa musu albarka kishiyar kuma za a ɗabi musu albarka kenan in aibin ka san da shi baka bayyana mishi ba kuma irin aibin da yana tasiri ne ga kayan to in ya maido maka dole zaka karba in kai ke karba kuma kai zalunci ka ce ka ce hakkin sa wannan shine kenan na'am bangaren eh mm. Mm-hmm. Na'am. Alhamdulillah. Bari bari in nuna muku yanzu wani mahimmanci daga cikin mahimmanci na alqawaidul fiqhiyya. Yana wannan tambayar kawai sai ka'idar da za ta walwale wannan tambayar ta zo mini. Ana gane da kyau. Yanzu da Allah na san zai yi wannan tambayar. ban san zai yi ba amma wallahi yana tambayar kamin ya kare ka'idar da za ta walwale matsalar ta zo mini ka'idar kuma shine yughtafaru fil fil baqa'i ma la yughtafaru fil ibtida in ka fara abu ana baka damar ka'ida amma farawa bayan an hana shine ba za a baka dama ba bil misali yattadhil maqal manzon Allah yace idza uqimatis salah fala salata illal maktuba in aka tayar da sallah babu sallar da ya halatta ai sai ta farilla idan ka zo ana tayar da sallah haramun ne kai wata sallah in ba ta farilla ba to amma kana cikin sallah sai aka tayar da sallar farilla ya halatta a gare ka kai ka da wannan sallar domin yughtafaru fil baqa'i ma la yughtafaru fil ibtida ana gane da kyau ko da farawa ne zaka yi nan haramcin ya shiga amma da yake kana cikin yi ne kenan zaka menene zaka idawa ne wallahu ta'ala a'lam wa assalamu alaikum wa rahmatullah na'am